بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 23 ga watan jumadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da uku ga watan april shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير إن ba manta ba a karatunmu da ya gabata malin yana bayyana mana dalilai da hujjoji guda uku da ya ce ya kamata mutane su raka a hannunsu domin kalubalantar 'yan shi'a da ke ƙaryan cewa abin da ya faru a tsakanin sahabbai wai ya faru ne sakamakon fafutuka na neman a riƙe madafin iko wanda malam ya bayyana cewa wannan abin ƙarya ne na farko ya ce inda rigiman mulki ne ai ba za a samu sahabbai sun zo sun yi ma sayidina ali mubaya'a ba haka ne domin sanda sayidina uthman allah ya mai rasuwa mun ji cewa muhammadu ɗan hanafiya ɗa ne na sayidina ali ya ce sayyidina ali ya tashi don suna tare sai ya shiga gidan sayyidina Uthman dan Affan yana shiga sai mutane suka same shi muhajirun da al'ansar suka ce to ga 'yan ta'adda sun yi ta'addanci sun kashe wannan bawan Allah to kuma a yanzu cikin waɗanda suka yi saura babu wanda ya kai ka saboda ka kai zani ma mubaya'a a matsayin kai ne khalifa sayyidina ali ya ce a'a shi dai da an zaɓi wani shi ya zama waziri da ya fi suka ce a'a kai zani ma mubaya'a a wannan bayanin karatun mai ƙare wanda ya kabata ko? to sanda suka faɗi wannan ƙala sai sayyidina ali ya ce fafi masjid to in haka ne mu bar cikin gidan nan a koma masallaci fa inna bai'ati la yakunu khafiyan so da yi min mubaya'a ba zan so ya zama al'amari ne a ɓoye ba a je a yi a bayyane irin yadda aka yi ma abubakar irin yadda aka yi ma umar irin yadda aka yi ma uthman a je a filin Allah a yaman wala ya kunu illa an ridal musulmin sannan za a yi man mubaya'a ne a bisa yardan musulmi so su yadda ni in zama jagoransu kala salimun ibn ja'adin salim ɗan ja'ad ya ce faƙala abdullahi ibn abbas sai abdullahi ɗan abbas ya ce falakada karihito an yi atiyar masjida ya ce ina daga cikin waɗanda ke ƙin aje a yi mubaya a masallaci mahafata an yi shigaba alaihi tsoron kada a tada wata fitina kuma kan alin sau jama'a yanzu fitina ta taso ta cinye Uthman kuma yanzu mu je mu tara mutane ba mu san mutanen da za su zo masu yawa irin wannan ba a ce a bayanan jama'a kuma a yi masabon shugaba mu baya'a to tsoron kada wata fitina ta taso kuma wanda ba a shirya tarbanta a wannan lokacin ba shi yasa su ibn abbas suka ce a'a a daure a yi mu baya a gidan usman jama'a daga didimin duk wanda akwai tsoron allah tare da shi zai fahimci cewa inda akwai gaba tsakanin sahabbai me zai kai sai na ali ana cewa za a yi mai mu baya a gidan shugaban ƙasa gidan usman kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma shi ala akwai abin da ya hango in aka ce an ji an mai baya a ɓoye ko to za a ce shi ya turo waɗannan suka yi wancan ɗanyen aikin kuma suka yi mai baya a ɓoye shi sai ya ce a tara mutane a ga waɗanda suka yi mubaya'ar ba waɗancan tsinannin ba ne ko kun fahimci wannan shi ne wa abahu wa illal masjid suka ja ali ya ja ya ce ba wanda zai mai mubaya a wani gida sai dai a je masallaci falamma da khala yayin da sayyidina ali ya shiga masallaci da khalal muhajirun wal ansar sai muhajirun da al ansar su duka suka shiga masallaci fa baya ohu sai suka yi mai mubaya'a thumma baya'ahu nas sannan sauran mutane da ba su ba sai suka biyo baya sai suka zo sai suka yi masayidina Ali ibn Abi Talib mubaya'a a matsayin khalifan Annabi na hudu Allah ya kara masa yarda wannan bayani mala yace ka karanta tarihu tabari a cikin juz'i na hudu a lamban shafi na 427 وعن أبي بشير الآبدي قال كنت بالمدينة حين قتل عثمان رضي الله عنه yace yana garin madina a lokacin da 'yan ta'adda 'yan neman tada zaune tsaye suka zo suka kashe sayyidina Uthman wajtama al-muhajiruna wal ansar fihim talhat wa zubair fa ataw aliyan sanda kashe Uthman sabon annabi muhajir ansar su suka zo suka samu sayyidina Ali a cikinsu kuma akwai Talhatu akwai kuma Az-Zubairu wanda Talha da Zubair su suka zo a lokacin Jamal tare da Aisha kuma kun fara jin fitinan da ya faru Khawarij ne suka tada wancan fitina har aka kai hari da ya tada wancan fitinar da aka yi kowa ya sani kun fahimci wannan da kyau ko dan me ya kawo Jamal rikicin siffin kuma siffin da aka zo ai me yasa ake cewa siffin za mu zo mu ji wannan mu'awiya ya zo daga yanshi daga sham ali ya taso daga yanshi an zo za a buga sai Allah ya sanya masu hikima sai aka turo hakamaini kai ka turo wakili ni in turo wakili wannan zaman sulhun shi ya haifar da kuma khawarij suka ce ba su yadda ba suka yadda sai su abin da suke so za a yi in ba abin da suka zo ba shi wato ina shi na ka samu takadarin cikin su ya ji ya kashe ma'alu mutum ɗaya ya kashe wa ma'awai mutum ɗaya kuma ya ce ba shi ba su kuma ba shi ba sulhu ba shi ba masu hukuncin daga nan ne fa yaƙi ya ɓarke kun gano wannan da kyau ku sai aka ce ma Aisha babu wanda zai sulhunta wannan al'umman yanzu su daina wancan dauki ba daɗin sai ke shi da ke matar annabi ce da ta zo an zauna garin Allah ya waye a zo a ba juna baki still dai wannan dabaran da khawarij suka ɗauka a can suka tada wancan fitinan suka ƙara suka zo suka kashe 'yan tawagan su Talha da Zubair da Aisha mutum ɗaya a ciki suka kashe ma'alu mutum ɗaya, yaƙi ya ƙara ɓarkewa kuma. Har sai da aka ɗaga Alƙur'ani sannan suka tsaya. Amma a wannan yaƙin ba wai an yi wani abubuwa ne wanda za a ce an yi ɓanna can ba wanda za mu zo za ku ji irin yadda ‘yan sha ke kuzuzu ta wannan abin. Malin sai ka ɗauka shekara arba'in aka yi ana yaƙin. Ɗan lokaci ɗaya ne ba. amma cin da manya ne ke cikin harkar to sai labarin ya yaɗe ya kai ko'ina za mu zo za mu ji da izinin Allah to ya ce cikin waɗanda suka zo suka samu ali a cikin gidan usman akwai ɗalha da zubair jama'a inda gaba sa zo same shi ba wani abu faƙalu suka ce ya abal hassan ya kai baban alhassan halumma nubayi uka ka zo mi maka mubaya'a faƙala sai ali ya ce la hajjata fi amriku ni ba ni da buƙatan in zama jagora a cikinku ana ma'akum ina tare da ku tintini faman ikhtartum duk wanda kuka zaɓa ya zama khalifa faqad raditu bihi ni na yadda da shi faktaru ku je ku zaɓi wanda kuke gani mun gano wannan da kyau ko faƙalu sai suka ce ma na taro gairaka wallahi ba za mu zaɓi wani ba sai kai kai ne za ka yi ila akhiri har zuwa ƙarshen bayanin yana da tsawo ma'ala ce karanta tarihu tabari a mujalladi na hudu a shafi na ɗari hudu da ishirin da bakwai zuwa ɗari hudu da ishirin da takwas iyaka wannan bayanin وفيها تمام البيعة لعلي رضي الله عنه أنني مبايعا داك سيدنا علي سيتتبتا والروايات في هذا كثيرة ما ليش رواية دسكزوا كم وانا مسألة سنة ديوا بعضها mun gano wannan da kyau ku masu yawa wasu daga cikinsu ibnu jarir ya fitar da su fi tarihi a cikin littafin shi na tarihi Fala ce ka duba tarihu tabari a mujalladi na hudu shafi na 427 har zuwa 429. Wa kada kama bi jam'i haziyar riwayat, akwai malamin da ya tsaye wajen tattar waɗannan ruwayoyi wadda rasiha da bayyana abubuwan da ruwayoyin suka kunsa a Dr. Muhammad a menene? Amhazun fi kitabihi al-qayyim تحقيق موقف الصحابة في الفتن سامو لتابن تحقيق موقف الصحابة في الفتن المجلدين إشرين كو شابينا همسن ترى زوا نسبة إند بيار نبات منغانو نندكيو to sai mala ya ce wahiyya dalatun alamu baya ati sahaba radiyallahu anhu li ali radiyallahu anhu wannan na nuna cewa duk sahabai sun masayid na alimu baya'a wattifaqihim ala bai'atihi bima fihim talhatu wa zubair duk sahabai sun hada kan yi ma sayyidina alimu baya'a kuma a cikin su akwai talha da zubair kama ja'a musarrahan bihi fi riwayati sabiqa kamar yadda bayani ya zo dalla dalla a waɗannan ruwayoyi waɗanda suka gabata wa amma ma ja fi ba'd riwayat amma abubuwan da suka zo na wasu ruwayoyi min anna talata wa zubair wai cewa talhatu da zubairu baya a mukrahaini wai sun yi mu baya a dole ne fa hadha la yathbutu bi naqalin sahihin wannan babu ruwaya tabbatacciya da ta zo da shi war ruwayatu sahiha ala khilafihi ruwayoyi ingantattu sun zo da sabanin haka ne dan su ma suka ce ma ali yazo a mai mu baya kuma suka yi mashi amma sai 'yan shi'a sai suka kirkiri ƙarya suka ce dama can akwai da ɗaɗɗiyar gaba ce don lokacin da alli aka zo mai mubaya'a ɗalha da zubair ma sai da aka yi ta taɓar za da su kai kafin yin mubaya'a jama'a mutumin banza ku kullum in ya kalli alherin ka ɓoyewa yake yi ba zai taɓa bari a ga alherin ka ba kun fahimci wannan da kyau ku sun sabe sun samu matsala a cikinsu amma fa ba irin yadda mu muke samun matsala cikin mu bane daga ran da wai ka samu matsala da wani ko wai an baka dama ka je ka zauna kai ta zage cikin mutane kai ta cin mutuncin shi sai mutum ya kasa tunanin wannan abin zai wuce ba kun gano wannan da kyau ko ko mutum ya kasa gane wai me ya hada ku to kuma wannan abin cin da ba shi ya hada ku ba ya zai raba ku to sun sabe asali abin da ya hada su musulunci ne da ƙaunar juna to kuma yanzu menene kawo matsala su suna magana akan a binciki waɗannan da suka kashe Hussein a Uthman ai marmaza a hukunta su shi kuma yana cewa kuɗan dakata za a hukunta su jama'a matsalar da ta faru ba kenan
kuma ta haifar da bala'in da gashi har yau yake karewa ina fatan mun gano wannan da kyau mala yace fa qadara wat tabari an auf bin abi jamila qala amma ana fa ashhadu anni sami'tu muhammad bin sirin ce yana shaida cewa ni naji muhammad dan sirin ya kula yana cewa inna aliyan jaa ali ya zo gidan usman faƙala da ɗalha sai ce ma ɗalhatu, Obsut ya daka ya ɗalha, miko hannunka ya kai ɗalha li'ubayu aka don ummaka mu baya'a, kai ne kai ne khalifa. Jama'a daidai wannan bayanin, tambaya a nan in akwai wani bayanin da aka yi masayid na Ali, cewa zai zama khalifa bayan manzan Allah zai yi haka? ku rika tsaya kuna fifitar da waɗannan abubuwan ba zai yi ba ya ce mai kwanin kan maka mu baya faƙalar ɗalha sai ɗalha ya ce an ta a haƙƙu kai ka fi cancanta wa an ta amirul mu'uminina ai kai ne amirul mu'uminin ɗinmu fab su di yada ka kai mai ko hannunka fa ba sata aliyun yada hu fa ba ya ahu sai ali ya mai ko hannu sai ɗalha ya mai mu baya kan ta tarihu tabari a jiz'in na hudu a shafi na 434 yanzu wanda ya zuwa wannan mubayan a ce ya yi mubaya a dole mun gano wannan da kyau ko wa ƙala abdulkhair alkhaulani abdulkhair alkhaulani ya ce annahu kama ila abi musa ya je ya samu abu musa al'ashari fa ƙala ya ce ya aba musa ya kai abu musa hal kana hadainin rajulaini shin waɗannan mutane biyu ya'ani talha wa zubair talhatu da zubair min man baya aliyan suna daga cikin wanda suke masayid na ali mu baya'a ƙala na'am sai ce ƙwarai da gaske suna daga cikin wanda suke masayid na ali ibn abi talibin mu baya'a karanta wancan masjari tarihu tabari a mujalladi na hudu a ƙarƙashin shafi na ɗari hudu da tamanin da shida kenan duk wata magana da ake zuwa ake kawowa ƙarya ce tsagwaranta ake cewa ba su yi mubaya'a ba to dama suna gaba da alitintini ba sa yi me kawo masu matsala cewa a binciki masu laifi shi ya haifar da matsala amma kirkiri ƙarere a danganta masu abai wannan ba gaskiya ba ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu